الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها المسلمون قال الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إن من أعظم النعم الله تعالى على عباده المؤمنين توفيقهم لطاعات وفعل الخيرات من الصيام والقيام وفعل الخيرات من صيام وقيام وقراءة القرآن وصدقة وغير ذلك من أعظم هذه النعم ومن أعظم هذه النعم أن يبلغهم شهر رمضان ذلك المواسم العظيم الحافل بالبركات والهدى والنور والفرقان ذلك المواسم العظيم الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران ولله فيه أتقى من النار نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألون الله تبارك وتعالى ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان فإذا ما بلغوه وساموه وحيوا, وحيوا ليلة حتى أتموا سألوا الله تبارك وتعالى ستة أشهر أن يتقبله منهم فيا أيها المسلمون فإن من بركة شهر رمضان قيام الليل ولكنه أيضا ليس خاصا بالرمضان فربنا عز وجل كما أكبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل في كل ليلة من ليالي السنة إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه سؤاله ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيام والصلاة في هذا الوقت الجليل المبارك وصلاة الليل مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين يصلى المؤمن ما تيسر له وبما تيسر له من القرآن حتى إذا خشي أن يدركه الصبح صلى واحدة توتر له صلاته أيها المسلمون لقد حث ربنا على تقريب على تقرب إليه بهذه النوافل بهذه النافلة وبمثلها من النوافل صيام أو صداق أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك فقال تعالى في حديث القدس ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أداء الفريضة ثم قال وما زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه أي لا زال المؤمنين يتقرب إلى ربه بما تيسره من النوافل من صيام وصلاة وصدقة وقراءة القرآن وغير ذلك حتى يخوض على ذلك الدرجة العظيمة أو يحبه الله عز وجل وهذه درجة معناها وميزاتها النور إن من أحب الله يمتلئ نورا كمن تلب قلبه بنور الإيمان فإن النور بفضله على جوارحه كلها فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألتني لأؤذينه ولئن استعاذني لأؤذينه الحديث وحدثنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صلاة الليل على وجه خصوصا فقال يا أيها الناس أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الناس نيام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام ولكن من لم يقدر على صلاة الليل وقيامه فعليه أن يحافظ على سنن الرواتب التابعة للفرائض وهي اثنتين عشرة ركعة قبل الظهر أربعا وبعده ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل صلاة الفجر ركعتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصلي لله تعالى كل يوم اثنتا عشر ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة واعلموا أيها المؤمنون أن أداء النوافل أي أداؤها في البيوت أفضل من المسجد وذلك لأنه بصلاة والقراءة القرآن تعمر البيوت وتقر منها الشياطين وعما بدون ذلك فإن البيوت تظلم وتصبح قبورا وتملأ بالشياطين قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا صلوا في بيوتكم وقال عليه الصلاة والسلام صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة فاتقوا الله أيها المؤمنون واغتنموا العمر اعمروها أيامكم وأمركم كله بطاعة الله تبارك وتعالى ثم اعلموا فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هديه صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم أيها المسلمون بالجماعة فإن يد الله ماء الجماعة ومن شذ شذ في النار واعلموا أن الجماعة هي التمسك بالكتاب والسنة وبمنهج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين يا ابن آدم أهب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك ملاقيه وكن كما شئت كما شئت فكم وكن كما شئت فكما تدين تدان ثم صلوا على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين فقد أكرمكم أكرمكم الله بذلك في كتابه المبين فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا اللهم صل على مب... صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الهنفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذو النورين عثمان بن عفان وابي الصبطين علي بن أبي طالب وعلى آل بيت النبي كالطيبين الطاهرين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وعفوك وإحسانك يا أكرم الأكرمين بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم yabo da godiya su tabbata ga Allah makaɗaici marin jayi tsira da aminci su tabbata ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala yana cewa a cikin littafinsa ka ce masu ga falalar Allah shi ne sauka alƙur'ani da ni'imar musulunci da kuma falalarsa da rahamarsa da ya yi alkawarinta ga masu tsoronsa to don saboda wannan karamci da Allah ya yi Allah ya ce ka ce ku yi murna hakan shi ne mafi alkhairi a gare ku sama da abin da kuke tarawa ya ko bayan Allah mu sani cewa yana daga mafi girman ni'imar ubangiji mabuwayi da ɗaukaka da ya akan bayinsa datar da bayinsa na kwarai da ya cikin yi masa biyayya da aikata ayyuka na alkhairi waɗannan ayyukan na alkhairi sun shafi azumi ne ko kuwa tsayuwar dare ce ko karatun ƙur'ani ne ko sadaka ne zuwa ga mabukata ko wani aiki daga cikin ayyukan alkhairi da Allah ya yi umarni ko annabinsa ya yi umarni da shi to wannan shine mafi girman ni'ima da kuma dacewa da Allah ya yi ga waɗanda suke muminai masu imani yana daga cikin mafi girman ni'ima da Allah ya yi akan wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine samar da wata ramadan to yana daga cikin mafi girman ni'ima a gare ka da ni da nake magana a matsayinmu na rayayyu da Allah ta'ala ya kai rayuwarmu cikin wannan wata mai tarin albarka hakika wannan wani lokaci ne wanda yake mai girma wanda yake dauke da alkhairai yake dauke da albarkoki yake dauke da ainihin shiriya da kuma haske da rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya da kuma rarrabewa tsakanin aikin ɗa'a da kuma aiki wanda yake na sako hakika wannan lokaci ne mai girma wanda irin wannan lokaci ne ake kulle dukkan ƙofofin wuta sannan kuma ake rufe dukkan ƙofo ake kulle ƙofofin wuta sannan kuma ake buɗe dukkan ƙofofin aljanna lallai hakika ku sani ya bayan Allah a cikin wannan wata da kuma wannan lokaci da muke cikinsa ubangiji yana da wasu bayi da yake yantawa daga barin shiga wuta wannan shine mafi alkhairin lokaci da kowane ɗayanmu zai yi ƙoƙari ya ga cewa Allah ya sanya shi a cikin yantattu don baya da tabbas cewa shekara za ta sake juyowa yana a kan ƙasa ko kuwa yana a cikinta muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda ya yanta ku sani ya bayan Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne mafi alkhairin wannan al'umma amma sun kasance ga annabin a cikinsu shi ne limaminsu amma tare da haka suna roƙon Allah wata shida Allah ya isar da rayuwarsu ta kai cikin ramadan yayin da suka samu rayuwarsu ta kai cikin ramadan suka azumci watan suka raya darerakin da ke cikin watan sannan kuma sai su juya suna yin addu'a Allah ya karɓi abin da suka aikata a cikin wannan watan haka ya kamata musulmi ya zama ya saman makansa wani lokaci wanda zai ke yin addu'a na Allah yake karɓar aikin da yake aikatawa don bai gagari Allah bai watsar da aikin naka domin shi ne la yi fa'alu amma ya fa'al ba a tambayar Allah abin da ya aikata sannan bayan haka ya ku taron musulmi ku sani hakika yana daga cikin albarkar wata ramadan ubangiji magowaye da ɗaukaka ya sanya ayyukan alkhairi masu yawa a cikinsa domin bayi su samu kansu cikin waɗanda Allah ya yanta daga cikin waɗannan ayyuka na alkhairi akwai ƙiyamun laili tsayuwar dare wanda ake kira ashan ko tarawihi ko tahajjud suna ne na abu guda ɗaya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunanta tsayuwar dare a cikin wannan wata wanda yake mai albarka duk da yake ma ko ba a cikin ramadan ba manzon Allah ya yi ma al'ummarsa wasiya da cewa su yawaita tsayuwar dare domin ya faɗa a cikin hadisinsa ya ce ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana saukowa a cikin kowane dare a cikin shekara yana saukowa a saman biya saukowa wadda ta dace da shi saukowa wadda ta dace da ƙudurarsa da ikonsa da kuma kamalarsa ɗan adam bai isa ya hararo ba kuma ɗan adam bai isa ya tambaya ba ya ce kamar yaya yake sakowa ko ya tambaya ya ce daga ina yake sakowa kuma ina yake zuwa wannan tambayar gaba ɗaya bid'a ce domin sahabban da annabi yake gaya musu wannan hadisin ba su tambaye shi ba sannan kuma shi bai musu bayani ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce ubangiji yana sakowa a saman duniya a cikin kowane dare sai yaye kuwa a cikin dare kashin dare na uku wato na ƙarshen dare cikin kowane dare Allah yana saukowa yana faɗa da ƙarfi yana cewa shin akwai mai tuba in kalbi tubansa akwai wanda ke neman gafara in gafarta masa akwai wanda ke neman wata buƙatarsa in biya masa a cikin kowane dare ubangiji yana faɗa waɗannan kalmomin guda uku a daidai lokacin nan ne bayan Allah na kwarai suna tsaye suna yin ibada ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana biya masu bukatarsu saboda haka ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana wato yawan tsayuwa da daddare muna yin sallah a cikin irin wannan lokaci mai falala da kuma sauran lokuta waɗanda suke na shekara domin bawa ya dace da gafarar ubangiji sannan ku sani ya ku bayan Allah sallar dare raka a ce guda biyu guda biyu mutum ya biyu ya sallama ya biyu ya sallama idan mutum ya yi biyu ya sallama ya biyu ya sallama zai yi daidai gwargwadon samun iko in ya yi guda biyu ya yi sallama daga nan ya yi wuturi da guda ɗaya ya samu dacewa in ya yi guda hudu ya yi sallama guda biyu ko ya guda takwas ya yi sallama guda hudu to dai duka dace ake nema da wanda ya yi domin don Allah sannan bawa zai karanta abin da ya sauwaka ne a gare shi abin da ya fi iyawa a cikin alkur'ani shi ne zai ke karantawa a cikin waɗannan salloli kada ka damu da cewa sai ka karanto waɗansu wurare wanda ko dai baka iya karanta su daidai ba ko kuma haddasu ba ta haddatu ba sosai ka sani an samu sahabbai waɗanda ke kiyamun laili da qul huwallahu ahad ita ce suke maimaitawa har urwa ibn zubair ya taba zuwa ya samu aisha da wata bukatar sai yana son ya tambaye ta sai ya iske bayan sallar isha'i ta kabbara sallah tana kiyamul laili tun daga farkon dare yaji ta gama karanta fatiha tana gama karanta fatiha sai ta maimaita wata aya famanna Allahu alaina wa waqana azabas samum aisha bata gushe ba tana maimaita wannan ayar har sai lokacin da alfijir ya kusa ketowa aya ce guda ɗaya take maimaitawa domin manufa abin da ake nema shine ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce faƙara umar ta yassara min alƙura'an ka karanta abin da ya fiye maka sauƙi a cikin alƙura'ani yayin da mutum ya ga lokacin alfijir ya kusa ketowa to sai ya wuturi da guda ɗaya wannan ya samu shafa'insa da wuturinsa kenan ya ku bayin allah hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana kwadaitar da mu cewa lalle bayi su yi ƙoƙari su nemi kusanci zuwa gare shi cikin aikata nafiloli da ayyuka waɗanda suke na alkhairi bayan ayyuka waɗanda suke na wajibi kamar yawan yin azumin nafila kamar yawan yin sallah kamar yawan yin sadaka da dai duk ayyuka waɗanda suke ba na wajibi ba to da wannan ne ake samun kusanci zuwa ga ubangiji manzo Allah ya faɗa a cikin hadisul qudsi manzon Allah yake cewa Allah yana cewa bawana ba zai ne ba zai kusance ni ba wato bawana ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ba wani abin da bawana zai nemi kusanci na da shi wanda shi Allah ya fi so sama da abin da Allah ya wajabta maka dan adam yakan samu kusanci zuwa ga Allah da abin da Allah ta'ala ya wajabta masa wato shine farin loli sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya ce wa ma yazalu al-abdu yataqarrabu ilayya bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar yin nafiloli da tadawwi ba zai gushe ba har sai na so shi wato yayin da yake yawan nafila yake yawan aikata ibada ta tadawwi to ba zai gushe ba ubangiji mabuwayi da daukaka sai ya kaunace shi wato bayan yayi farilla kuma yana yawan yin nafiloli sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayin da Allah ta'ala ya so dan adam to sai ya cika zuciyarsa da haske sai ya sanya hasken imani da tausayi a cikin zuciyarsa yayin da Allah ya kaunaci bawa cikin abin da Allah ta'ala yake yake nema na farilla da nafila sai haske ya yalwata akan zuciyar bawa daga wannan wannan hasken sai ya bayyana a fuskarsa haske na imani haske na tausayi daga nan kuma sai haske akan gabansa sai ya zanto duk lokacin da aka kira shi zuwa ga ibada baya yin kasala a cikinta sai manzo Allah ya ce Allah ya ce fa idza ahabbtahu lokacin da na kaunaci bawa saboda wancan aiki da yake na farilla da nafila kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi sai in zame masa kunni wanda yake ji da shi sai zanto kunnanka kunne ne wanda baya jin abin da Allah bai yarda da shi ba Allah ya tsare maka kunnanka daga jin ainihin kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake na iskanci da batsa da wannan lokacin namu yake fama da shi sai a same ka kullum kunnanka yana kokari ya saurari alkur'ani da abin da yake mai amfani a duniyarsa ko a lahirarsa sai Allah ta'ala ya ce wa basruhu alladhi yabsuru bih sai in kasance masa wato idanuwansa wanda yake kallo da shi bi ma'ana sai Allah ya kare maka idanka daga kallon haram kallon filafilai na banza kallon abubuwa waɗanda suke na shaidanci waɗanda ke motsa sha'awar ɗa namiji ko ya motsa sha'awar ya mace sai ka ga afka zuwa ga halaka to yayin da Allah ya kaunace ka sai ya tsare maka idanunka sai ya zanto baka kallo sai abin da zai amfane ka baka kallo sai abin da zai sa rayuwarka ta albarka a duniya da lahira idanunka sun makance daga dukkan abin da yake zai auka ka zuwa ga wuta daga dukkan abin da baya da amfani a rayuwarka sai manzo Allah ya ce wa yadahu allati yabtushu biha sai Allah ya zama shine hannunka wanda kake kamu da shi yayin da ya kaunace ka ya zame maka kuma kawafuwa waɗanda kake tafiya tare da su a kansu yayin da ɗan adam Allah ya zame masa hannunsa da kafarsa sai ya bashi kariya akan hannunsa da kafarsa ta yadda hannunsa ba zai yanke haramun ba kafafuwansa ba za su tafi wajen haram ba yana yi masu tarmaki da dabaibayi cikin dukkan abin da zai fusata Allah sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce wala in sa'alani kuma wallahi idan ya roƙe ni la'udiyannahu wallahi zan bashi duk abin da ya roƙe ni zan bashi domin dama malamai suka ce sharaɗin addu'a yana daga cikin manya-manyan sharuɗan addu'a kafin ta karɓu ya zanto mai yinta ya aminta daga aikata dukkan wani aiki da zai fusata Ubangijinsa. Mai yinta ya zanto yana cin halal, mai yinta ya zanto cewa ya karanta ƙwarai cikin kallo ko ji ko saurare ko taɓawa cikin abin da zai fusata Ubangiji to sai addu'arsa ta karɓu. Sai manzo Allah ya ce sannan Allah ya ce wallahi in ya nemi tsari na kuma wallahi zan ba shi kariya zai zanto shi ne mafi wanda Allah ya kare a bayan ƙasa cikin dukkan abin da yake mummuna Allah zai ba shi kariya ba zai same shi ba daga tarkon shaidan ku sani ya ku bayan Allah hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana cewa qiyamul layli tana da amfani kwarai da gaske manzon Allah yake cewa ya ku mutane ku yatsa sallama a tsakaninku sannan ku ke yawan ciyar da miskinai abinci yatsa sallama da wanda ka sani da wanda baka sani ba assalamu alaikum assalamu alaikum manzon Allah yace ku yatsa sallama a tsakaninku wa at'imu ta'ama ku ciyar da talakawa abinci ciyar da talakawa abinci babi ne babba wanda ke sa Allah ya gafarta ma mutum sannan kuma rami ne babba wanda idan mutum baya yi rami ne babba wanda ke tura shi cikin azaba sai manzo Allah ya ce wa sallu wan nasu niyam kuma ku tashi cikin dare kuna yin sallah lokacin da mutane suke yin bacci tadkhulul jannata rabbakum bisalam za ku shiga cikin aljanna da aminci sai dai yana daga cikin abin da za mu kiyaye a wannan wata wato shine ga dukkan wanda ba zai iya tsayuwa ya yi kiyamun laili ba ko ba zai iya tsayuwa tare da liman ya yi sallar tarawihi ba to shi wannan babu laifi an sunanta masa sunna ne a gare shi idan ba za ka iya yin kiyamun laili ba kiyaye sunnonin nan na sallah da manzo Allah ya kira su sunanin rawatib su ne ainihin salloli guda nawa guda goma sha biyu raka'a ce guda goma sha biyu ana yin raka'a wato ana yin kafin sallar azhar ana yin raka'a hudu bayan sallar raka'a azhar ana yin raka'a biyu sannan bayan sallar magriba bayan sallar magriba ana yin raka'a biyu sannan bayan sallar isha'i ana yin raka'a biyu sannan kuma ana yin raka'a biyu kafin sallar alfijir sannan kuma idan ka lissafa waɗannan sun zama raka'o'i guda goma sha biyu ga wanda duk ba zai iya yin kiyamun laili ba to ya kamata ya kiyaye waɗannan nafiloli a ce yana yin su duk lokacin da zai sallah ta farilla maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace babu wani mutum musulmi wanda zai yi ma Allah mabuwayi da ɗaukaka salloli guda raka'o'i guda goma sha biyu na tatsawu'i a cikin yini waɗanda ba na farilla ba ya ce Allah ya gina masa gida babba a cikin gidan aljanna kaga ga wanda ba zai iya kiyamun laili ba to sai ya lazimci waɗannan nafiloli ya ko bayan Allah ku sani cewa bayar da nafiloli da ainihin bayar da su da yin su yadda manzon Allah ya ambata to yin su ba a cikin gida ina ne yafi alkhairi a bisa yin su a cikin masallaci musamman kuma a irin wannan lokaci da riya ta yawa a tsakanin mutane ku sani ya ko bayan Allah dukkan salloli da aka ce na nafila ne to yin so a gida ya fi yin so a masallaci sannan bayan Allah ku raya zukatanku da karatun Kur'ani, ku raya gidaddajinku da karatun Kur'ani da yin sallah da daddare maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa lalle hakika kada ku sanya kaburrukan gidajenku su zamanto kaburruka domin a kabari ba a yin sallah sai manzo Allah ya ce ku yawaita yin sallah a cikin gidaddajinku domin yin sallah a cikin gida tana haifar da albarka mai tarin yawa sannan shaitanu kuma suna nisanta gidan wannan shine dalili wanda yake mai karfi da yau shaitanu suka cika gidaddajinmu saboda da yawan mu ba ma yin sallah da daddare wala karatun qur'ani abinda muka shakaltu da shi shine kallace kallace waɗanda suke ba su da amfani a duniyar mu ballantana a lahiran mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallar bawa da zai yi a cikin gidansa ta nafila ita ce mafi falala akan sallarsa da zai yi a wannan masallacin nawa in dai ba sallah bace ba ta farilla ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku sani cewa wannan lokaci ne da ya kamata ka ribace shi ka raya ainihin rayuwarka ka tuna cewa rayuwarka karewa take yi ba karuwa take yi ba ka raya rayuwarka ka amfanar da ita da ayyuka waɗanda suke na biyayya zuwa ga Allah ya ko bayan Allah mu sani cewa mafi alkhairin zance shine zancen zancen Allah wato mafi alkhairin magana ita ce alqur'ani mafi alkhairin shiriya ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu sani mafi sharrin al'amari daga cikin al'amura dukkan wani kagaggen abu wanda aka kawo shi sabo ful bai da rijista a cikin qur'ani bai da rijista a cikin hadisi sannan magabata na kwarai ba su san shi ba manzo Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa irin waɗannan al'amura su ne ainihin bid'a duk kuwa bid'a fata ce domin bid'a cin gyaran annabi sallallahu alaihi wasallama ne da kuma cin gyaran Allah shi yasa manzon Allah ya ce duk bid'a fata ce duk kuwa fata ma'abucinta yana da a cikin wuta ya ku bayan Allah ya ku taron musulmi ku kasance tare da jama'a ku sani taimakon Allah yana cikin waɗanda suka taru kansu yake a haɗe ba a barraƙe ba hakika wanda duk ya ware gefe to hakika irin wannan shine kura take cinyewa ya ku bayan Allah mu sani idan an ce jama'a abinda ake nufi da ita shine riko da alkur'ani riko da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a bisa tabarkin magabata a bisa fahimtar sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su ga baki ɗaya ya kai ɗan adam ka aikata duk abin da kake son ka aikata a rayuwarka na duniya wallahi wata rana za ka bar duniya sannan ka aikata duk abin da kake so ka kaunaki wanda duk kake son ka kaunata lalle hakika kai ba za ka rabu da shi watan wata rana sannan ka aikata duk abin da kake so ka aikata in na alkhairi ne ko na sharri ka sani kowa abin da ya shuka shi yake kirba yadda kai kuma haka za a yi maka sannan mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya umarce mu da yin haka ya ce hakika lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya ku waɗanda kuka yi imani ku yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce duk wanda ya masa salati guda ɗaya Allah zai yi masa salati guda goma Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا وصلاتنا وركوعنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونئيما وملكا كبيرا اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بكيد أو سوء أو مكر اللهم اجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم عليك بأعداءنا وأعداء الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يؤجرونك يا رب العالمين اللهم أهلك من كان في هلاكه هلاك لل... من كان في هلاكه سلاه للإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله